ذلك للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين in wa musulmi ga shi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara sake mu a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyo amfani da magaram mai shiryawa da gabatarwa don wan Ilyasu bin Abdullah Allah mana muwafaka yan waga shirya yau muna wuni na azumi na bakwai a hijira shekara 440 daidai wanda ya dace da sha biyu ga wata na biyar shekara 2019 Allah mana muwafaka da fatar Allah subhanahu wa ta'ala ya amshi azuminmu da dukkan sauran ibadodinmu gaba daya ya gafarta mana kurakuranmu wani shi ne fatarmu sai dangane da kira da za a yi inshallah za a yi kira a lambobi kamar haka kenan lamba ta yarda ta farko 96 99 sifili 1 62 kenan 96 96 01 62 haka lamba ta move mai lamba 94 32 50 42 yanan 94 32 50 42 Allah mana mafaka wannan su ne lambobi da za a yi kira a kansu insha Allah sai dangane da masu tambaya a lokaci na shan ruwa shi dai abin ƙwallon hawa yake wajen ɓangaren shan ruwa yanzu dai kenan shan ruwa za a ce ƙarhe shidda ƙarhe shidda a yanzu dai kenan ƙarhe shidda da arba'in da uku haka to hawa yake da uku da hudu da biyar har dai ya sama kenan shi dai yanzu dai da 43 zuwa gobe da hudu haka na shan ruwa na kuma tsaye da sahur a ce mutum ya tsaye da sahur tun karhe biyar ba minti shidda haka ba minti biyar ba minti shidda a ce ka tsaye da karhe biyar ba minti shidda a ce mutum ya tsaye da sahur kenan muna hatar dai masu kira za a taƙaita da lambar da aka bada kuma da cewa mutum idan zai kira ya ƙarƙarin kawo da rediyo daga inda yake magana da inda rediyo ji ba a jin abin da kyau kenan ya ƙarƙarin kawo da rediyo na assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam lafiya alhamdulillah To, shi kenan yake yake yake?
Akwai tambaya ta gaba.
To.
Ya kama ya haka irin wannan sai haka, sai kauke shi ta haka.
ha
kamar misali irin wani abu haka irin wani abin da ma ka zai sauƙin kuka sai a ce wai ya binciki imani
eh haka nan ne ko kuma kawai ne na mutane so hana shi eh ya cika ma eh ya cika ma gaskiya ne eh ta yan jama bismillah kenan eh muna fata da assalamu alaikum assalamu alaikum Karama, ina na fara, lafiya barka an tare zaya.
alhamdulillah Yanzu ka wala wazi ko kai ne.
eh kai tsaye ne Yawa ina jin ka aiki.
to bismillah Da to dama an gaida ka ne.
to na gode jazakallahu khair Yawa to madalla madalla.
to assalamu alaikum Madalla.
assalamu alaikum na'am bismillah ya magana ma samtin ya sai dangana goma na'am kenan assalamu alaikum assalamu alaikum to a cikin namun dabbobin biyun da aka bada mutum yi wannan kenan sai ya jarraba wannan in wannan ba ta yi ba na iya kwa matsala ko da zuwa wani bangare assalamu alaikum Alaikum salam.
na lafiya alhamdulillah
Wata tambayar da muke da ita.
to bismillah Allah sana sai Bai kamar yanzu mace da muke yawan kasan wata.
eh
Kuma in har da ta da ta yi wata guda kuma bayan ta ga kuma ciki ya samu kenan a a misali.
eh
To kenan yanzu kamar watanni na gaba na saura tana yin al'ada ko kuma wata ne.
to na gane assalamu alaikum yara
Muna tambaya malam.
na bismillah
Wai wata ada ce kamar na aja aja ta bayar mai sarsa.
to shikenan kuma ha assalamu alaikum
Amin ka kake tsara. Zan ta malam.
na'am
Abu ko ne da alko.
to bismillah
Eh ni ma ke tsari ta musamman a game da kan abin da ake.
to Allah ya taimake mu da aiki Allah ya taimake mu da Mata aiki amma kuma mun Allah. Amin ya Allah.
alhamdulillah Muna bara a dawo kuma.
ta Allah amsa mana wata mu daga nan alkhairi Amin kuma.
alhamdulillah na'am kenan dai a ayi kokarin kenan ma'aikaci kawai da radio a lokacin kira shine ba mu kuran kawai da radio a lokacin kira assalamu alaikum
Amma alaikum salam. Ataka.
alhamdulillah na'am
Da wurin ina da tambaya malam.
to bismillah Allah sana sani Mu mutum na kashi da wasu sai a da a a?
ya dai mutum ana abinci ya kasance da lafiya ne zai Ban gane ba aka yi mi
ya ne mutum gana da lafiya iya ci abinci ya ne ce kuma ana salati mi salati na annabi sallama a ana asalati na na tabu ah to shikenan
ka sa ko da suke yi suke da gaba eh na gane ya ne ya ne zai kuma to ya kama ka insha Allah to dan wa takaice kafin tara da yawa mai maganar eh aji azumi wanda na ga tambaye ta aji azumi tuna ganin na mance me da yake ne da ya ce aji azumi akwai maganar eh to mai magana dai ta kuka in mutum wani aka yana ba kaɗan sai a ce binciki imanin shi in yi kuka to ina ga ban san ba mai shi mai gaya mashi me yake ne aya ko kuka na mutum mai imanin ma da yawa ko wanda kaman halin sabon sa abubakar sadiq suna da yawan zuciya mai rauni na yin kuka ko karanta wasu ayoyi ko na wata wasu abu da yawa dai yin kuka ba a kiran shi rauni imani ba san ba abin da shi mutum yake ne gaskiya magana magana batan wata mace ta yi batan wata to batan wata kenan alama ciki ya shiga ciki ko an ya shiga alama ta ciki shine rashin jini shine magana wanda a sharance da bangaren ilimin tib ilimin likita abinda aka bincika in dai haila ce gaskiya mai ciki ba ta haila duk da akwai masu ganin aka samu wasu mata da masu suna cewa ko da kaga jini wani jini ne daban amma jinin haila ba ciki bane a takaice dai idan aka ga jini kenan alama ciki in ma zube ko wani abu dai daban na illa amma dai haila ana yin ta kayan shiga ciki gaskiya magana abin da bincike dai da tabbatar na malamai na zamani ba binciken ababe na likita sauransu ba in dai aka ga wani jini daban da ciki to abin cika je likita gurin magana mai magana addu'a shan ruwa cikin lafasin da ya inganta na addu'a shan ruwa zahaba zama'u wa btallatul uruku wa thabata al ajru insha Allah ma'ana zahaba zama'u kishirwa ta tahi wa btallatul uruku jijiyu sun jika wa thabata al ajru insha Allah kuma lada tabbata in Allah yarda mai maganar asalati asalati ya dace da masu yinta dan akwai masu yinta da cikin dare kayan asali da ake dama asalinta a ta da mutum ya halka mai sahur je sahur mai sallah ya yanke je shirya to a salata ta harko ta cikin dare kina aka yi ta wannan bata hana ka ci ko sha to ta karshe ce masinta a karshe ko kiran sallar karshe an aka yi shi za a ci ko sha to yakan yi ladanai da yawa ba sa kawo a ka wani zai bari ya ce ya kushe ya kare komai shi ma lokacin ma ya huta zai zo ya salata khairu minan nawm kaga wani kuma iya bin ka'ida kenan zaka yi aiki da wanda ka san tabbata lokaci yayi gaskiya da abin gaskiya ko rudu ba kowa bake yake da lokaci sai misali da ake faɗin lokaci irin yanzu misali a yanzu dai bayewa a ce misali kenan mutum ya yi salatu ya kare biyar ta bi bisa salatu ba kare biyar ka je gari ya waye asuba ta yi kenan ko da ba ya salatu ba ko an yi kare biyar an ta maka ba minti hudu a yanzu kenan alfata take to yake aiki da damantar zai baka su dama ka iya ganowa wanda yake ko da misali ladanin a gabatun da kasan na yau na gobe kana iya shura da ladanin ku a ƙarfi na kikin sa ƙarshe an kai da yanzu misali iya ƙarfi biyar ka kenan zai kenan zai saka cikin rudu kenan zai saka cin abinci gari ya waye in kuma iyayen da cikin dare kare hudu dare misali kenan kasan a daidai bayan shi kenan zaka kira sallah kenan yanzu kai lissafa da yanda yake a yanzu a gaban nan sai yanzu an ga maka dai yanzu ƙarfe biyar ba minti hudu ta zuwa gobe ke za ta kai ba minti biyar ma kenan ta ke ketawa assalamu alaikum assalamu alaikum na'am
wai wani ya ce wai ba a karatun Qur'ani cikin masallaci ni ko bai yarda ba yaya ne tambaya ce na maka to shi ke na saurara to Eh. ina hata mai tambayar nan ta ajiye azumi assalamu alaikum Wa'alaikum salam.
na'am Ana barka da
na'am ina nan.
Na, alo.
Tambaya na Ramon.
na'am Wai kamar sallar tarawih eh
kamar tana cikin yin ta kuma wani kudiri a kenan yi kuma tana mutum yana iya barin sauran da tare da ya shiga ko da ta yi sarta.
to shi kenan sai ka kama radio insha Allah na'am
assalamu alaikum wa alaikum salam ban tashi lafiya la la ina da tambaya ga Allah na'am kamar mutum ne yake kasuwanci haka zuwa saro kaya to kuma in ya tafi azumi yana shan wahala yana iya ajiye shi daga bayan rama ko ko yaya to shi kenan na'am assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum mene a banda ji sake maimaitawa
larura ce ta harkar koda ce da ruwa ko da yayi eh to shi ne nake da azumi yayi in ban yi azumi ba kenan in zan wuce abinci eh kafin in sha kafin a sha ruwa kamata a bada ko kuma bayan shan ruwa ma za a iya badawa kuma ita kuma san kalli ta gaba kama yanzu sai an yi abin tausayi irin haka shi zai san kun kuka shi a tsoron imani eh na gane kun gane na ana bayani shi na ce maganar sa'in kuka baya iya zama amma ce masu imanin suke hali ma na muhimmi masu imanin suna da- suna da raunin zuciya sai suke sa'in kuka ba a ce ba imani ba sama mutum mai yake ne Imani zai yi.
Ah. a takaice dai mai maganar cewa ba lahiya koda ko ta cuta ta yau da kullum wanda bata rabuwa da mutum don ajiye azumi in wa hali hali ne akwai rashin lahiya wadda take mai zawa ta huce yawan ciwon kai masassara wato alsa mai zawa ta huce irin wannan kurin mutum ajiye azumi zai yi in bai lahiya daga bayan sallah ya rama kurin ba wani komi zai bada akwai rashin lahiya wata ke ta kullum kuma ba ta rabuwa da kai irin misali masu cuta ta ulsa ta nisa ko yan masu abin da ya bata kenan ta nisa da yawa ko tansa abu da wanda ya nisa bai iya azumi a rayuwar shi to wannan shi ne aka ba damar ciyar da abinci ciyar da abinci duk azumi ciyar da mutum guda nasi kamar sabbin suke yi ba mu ɗanyen abinci gudun ya ta yi a abinci da miya da komi cin abinci zama guda ko na azumi guda imma kullum aka yi azumi a bada fala guda amma abin da yi kamar sabbin suke an ansu bin malika inda yake sai ya tara an ƙare azumi kenan ya san azumi kaza aka yi talatin aka yi ba ɗaya aka yi sai a hudda wannan ya a kirawo abinci a mutum talatin a ba su ci su ƙoshi ko a rama musu mutum talatin ake ba abinci da mutum zai ci zama guda wannan shi ne abin da ake wanda cuta ta kama ta ta yau da kullum na wata an gane assalamu alaikum
wa alaikum salam wa barkan kuma da lafiya alhamdulillah da ina da tambaya mana to bismillah assalamu gane.
eh mutum ne haka kamar bai da sarki ya tashi yana iya ɗaukar sawar da asuba ya so daga baya gari ya waye ya yi wanka ko ya kwana kamar da janaba ya rike shi na gane eh eh ya kwana janaba kuma to ya ɗauki azumi to ya azumi shi yake na gane shikenan ya tambaya assalamu alaikum
Assalamu alaikum.
wa alaikum assalam wa rahmatullah Allah ya gata.
sanu alhamdulillah Muna da akwai tambaya.
to bismillah ana sana sana Ina kan al'amarin wayar zakka da mutum da hujja ba gaskiya ai an ce azumi da ba kuma ne za a yi a lokacin da ba amfani za a yi.
eh Zan je da mutum.
to ya kama ka shura insha Allah Ya.
assalamu alaikum assalamu wa alaikum salam
Alo?
assalamu alaikum Alaikum salam. Malam muna tambaya ne a kan abin da za a rusa lafiyan a wannan guraren biyu hayyi adal sala da hayyi adal fala.
abin abin za faɗa to na gane
Masha Allah.
to assalamu alaikum assalamu alaikum na'am a takaice abinda tambaya ta mai magana akan mutum ya salat tarawih ya samu uzuri yana iya yankewa eh yana iya yankewa in ta kama saboda ai ba farilla bace dole sai an sha daya ko bakin abinda ka samu tun daga daya har zuwa sha daya kenan abinda ka samu kana abin abu ne gito bayan sallama kana iya cirewa ka tahi uzurin da ya kama ka ba lahi bane ba Eh, duk da haka ne kurin daga ce sai mai maganar eh, na na mai aka ce sahur da janaba sahur da janaba waiwa gari da janaba bai sa a ce azumi ya ɓaci aisha tana bada labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana waiwa gari da janaba kuma yayi wanka ya ci gaba da azumin shi kin dan mutun ya gari da janaba yana iya azumin shi in ma ta kama misali ta tashi sahur iya gudun kayan ya wanka a alfashi da keto sai ya arwala ya ci abinci shi ya kare in sahur ya kare daga baya ya wanka ba lahi bane ba kuma zakatul fitr kaman da ya tambaya eh, zakatul fitr idan ta kama mutum wanda yake take hawa wanda yake da halin huddata kenan ba kowa ba wanda bashi da hali cewa azumi ya mallake ruwaya tana da rauni hadisin da ya kawo ana mallake azumin bawa dalilin zakatul fitr to hadisin bai inganta ba kuma ya saba ma tsarin da aka kawo ta ita ba ya mai azumi ba har yaron da aka aiwa yau ma yaron sabuwar aihuwa ma yau aka aihe shi kakin abin da bai da alaka da zakka kuma Allah subhanahu wataala la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha Allah bai dora ma rai abin da bashi da shi Allah bai dora hana ka kamar azumin ka bayan ka azumi zama ka zama kudin zakatul fitr kuma shi sai kun ake magana zakatul fitr idan sallah ta yi mutane kala biyu ne akwai wanda aka dora masu sabar zakatul fitr kuma akwai wanda aka dora masu amsa kai idan garin Allah wayin sallah baka da hali kai kana cikin wanda aka ba dama sa amshe ta kuma ko ka amsa bata hauka ba kullum sai ka ci da iyalanka wanda aka dora ma mai hali aka dora ma ya bada a takaice kenan assalamu alaikum alaikum salam arama barka da wuri yawa barka alhamdulillah da zai da mutum eh wasu kamar turanci eh yanzu an bar ni bidayi na zo na bidayi kuma liman ya tashi ya yi raka guda sai na zo na idan ya shiga in samu raka guda a sanin sai kuma
eh za ka bi shi a yi raka a guda sai ka ci ko ta biyu ko sai ka sallama daga baya kuma sai ka bi su
a'a ina wannan raka guda ba zan bar ta bane a matsayin guda duk da can kuma da wuri.
ci ko ta biyu za ka yi Masha Allah.
assalamu alaikum Alaikum salam.
lafiya lau alhamdulillah Mutanen kawai ne suke tambaya akan zakka.
to
kamar idan mun yi noma haka da damuna muna cike an gohe uku wani hudu ne a ce sai an gamo ya an kusa mai zaka ko a hada da dawa yaya ne
zakka ta kayan gona eh ta gero ba ko Eh.
dawa ne a ce a hada ko san hutiyar ne a ce ya an kusa mai to na gane shikenan sai mai magana mai magana na aji azumi a cikin balaguro ina neman ƙarin bayani abin da yake niyya tambaye shi kenan na jinkirta ta sai haɗa abin da yake niyya az- aji azumi a cikin balaguro assalamu alaikum na'am
da lafiya lafiya lau
abin da mai daga alku na'am bismillah
yawa muna tambaya ne akan raka'atul fajr eh
bayan sallar asubahi ne in ka je ka baka shi sallah ba a yin kuma kafin kai sallah asubahi to shikenan assalamu alaikum
Salama.
wa alaikum salam
Ina kwano.
la yalo
Malam tambaya ce kamar wajen bisa kan jinin haila.
eh
Kamar da na yi shi a cikin dai watan na yi ya kai kamar su uku.
eh
kuma yanzu lokacin yin shirye bai ma yi ba sun azumin fari kullum tun da asuba da na fara ganin shi in ya fara zauwa kafin wajen mare sai ya ɗauke kuma sai na ta sake tashi da azumi hallo ya sake zauwa to kamar ya ne ne ya kamata kina kina shan magani kina shan- daga ranar kin azumin nike kina shan maganin likita
ta
to a takaice haila yanzu ne kenan tunda kin ce zai lokacin haila in dai ta zo kuma a lokacin ta ne ko da awa ɗaya awa biyu ta yi a zama haila yake eh tunda a lokacin kin ce kwanakin ta ne ko da ba sai ya ɗau in dai ya zo awa ɗaya awa biyu ma zama haila yake kenan ba magana azumi a gaskiya yau ba lokacin ba ne ba kin ce ba kin ce ba ya ba lokacin ba
kamar lokacin yin nashi da ya yi batun da kamar da ne sati dai haka ya sake kogowa har zo Eh.
kamar da kamar yanzu yau ne cikon wata guda ya zan gan shi.
yau ai shi a shar'ance duk da fata ba a shar'ance haila babu ka'ida ya ta yakwa kada ta dawo in dai ta zo kurin a haila take in dai jini ya zo inda jinin da bai tsayawa ne a cikin wata kullum yake zawa shine mace take aiki da tsohuwa adada take tanda amma matuka iya tsayawa ko da kwano na a shar'ance a zaman haila yake kenan Yoyi a can kwaya kawai kwana biyu ne.
yau kuma a shar'ance a shar'ance na iya karuwa yana iya karuwa a shar'ance eh assalamu alaikum assalamu alaikum
Wa'alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
na'am Malam ina kwana.
lafiya lau alhamdulillah
Tambaya ce wace.
na'am
Malam ciki ya yi gare ni kuma in ban ci ba haka kawai sai ta bin motsi ya ta min motsi kuma ban zubar zo ka sai in kwanta sai in rasa shi ba.
hey Na samu sa wani abu a cikin a cikin jikina.
to na gane eh
bakin magar bayan sai in ringa kuce abin da haka ina ba ko almajiri wanda Allah ya kawo kuma mutasta haka eh
to shi ne in na ƙare din sai na rama azumi na duka wanda tun da ba su bai Allah na gani eh
sai na sai na ranka shi suka talatin din kuma a amudu din da nake gudu na abinci ne sai shi ne ban gane ba to sai ki shirya ki insha Allah Amin.
assalamu alaikum wa alaikum salam
malam tambaya ta da ce kamar haka ina kasuwanci ne ina zuwa Kano ina samu yawa na gane na gane kuma eh ina da su na in na ga azumin wahala ina shi Yawa, na- na gane.
tambaya wai kamar in na ajiye shi Haka ba ne.
laifi da Babu- na ajiye babu- na- babu laifi a bulaguro na ziyara ko na kasuwanci in ka buƙaci aji azumi ka aji ko lahi galau eh babu laifi ko da lahiya ka an baka dama ka aji azumi a bulaguro sai mai magana ta me ake ce bayan hayya alal salah hayya alal falah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya ji mai kiran sallah ya maimaita abin da mai kiran sallah ya faɗi kuma ka roƙa mani wasila cetona ya tabbata gare ka wata ruwaya ta kawo bayan kama annabi salati kinan mai kiran sallah iya kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar kai ma zaka ce Allahu akbar Allahu akbar wajen ashhadu an la ilaha illallah kai ma zaka ce ashhadu an la ilaha illallah haka wajen ashhadu anna muhammadar rasulullah kai ma zaka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah in yazo hayya ala sala kai mai ji sai ka ce la hawla wala quwwata illa billah hayya ala al fala annan kai ma ka ce la hawla wala quwwata illa billah Allahu akbar Allahu akbar kama ka wadi la ilaha illa Allah ka wadi wannan shine kayan da muke nan sallah yayi karshe kawai annabi salati na ibrahimiya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد قرشي اكوي اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه اتي محمدا وسيله والفضيله وبعث مقامه منزل عنك so da wannan addu'a da ake ta karshen kiran sallah kawai annabi salati yace don da kan wasila ceto na tabbata gare shi kenan wannan shine abin da ake yi wajen kiran sallah zaka wajen hayya ala sala zaka ce la haula wala quwwata illa billah kudin shikenan haka mutum abin da kudi kenan sai mai maganar zakka gona sai a ce ko me ko da sanho biyar kai sai ka huda zakka eh haka suke hudi amma shi maganar zakka ta kayan gona ko ta dabbobi ko ta kudi annabi sallallahu alaihi wasallama ya haddi ya kayyade in an samu kaza ne za a huda zakka in dai zakka ce ta kayan gona sai ya kai wusuki biyar wannan wusuki biyar ta kowane wusuki biyar sa'i- wusuki guda sa'i sattin kenan an ce misali sa'i ɗari uku shi ne nasi ya zo da shi sai ka yi sa'i ɗari uku zakka ta kama ka da muka yi lissafin mu a yanzu sa'in wannan ɗari uku tiya ɗari biyu da arba'in ma ta kai shi baya dan tiyan mu ta huce sa'i kenan kan haka tun an baka samu tiya 200 misali misali da arba'in tiya 200 da arba'in misali kenan jan bahu tiya arba'in shidda da abin da ba zai kai wannan ba kenan zaka ba ta kama ka ba sai dai kudin kayan niyya kai sadaka da neman samun lada kurin amma zaka mai sunan zaka ba ta kama mutumin da bi ba jan bahu tiya arba'in guda shidda kaga yanzu kuwa wani a ce in ma bahu ɗaya kai ko san hudu ma ce kayi huda ko tiya ɗaya kawo ta wanda wannan hudu da yake ba shari'a ba ta ɗora mutane ba Allah bai ɗora mutum mazaka wanda ba ta kai ba nisabi maganar rakatul fajar da wani lokaci ake yin ta in wani rakatul fajar sallah ce ta nafila wadda ake yi bayan ketowar alfijir kayan sallar asuba daman ba a yin ta kayan keto alfajir sai asabar ta shiga amma kayan sallar asuba ya yi wannan raka'a biyu masu suna raka'a alfajar raka'a biyu da ake dalilin bayan keto alfajar tukwa kayan sallar asuba kenan ba a yin su kayan sallar asuba kai kayan keto alfajar sai ta keto kuma ba a yin sa bayan asuba sai ga wanda ya makara misali ya zo masallaci liman na sallah ba a nafila bayan ta da farilla sai ka bi liman bayan an kare na siya tabbata ka koma gehe ka sake wuri ka kawo rakatar fajar na'am wa alaikum salam wa rahmatullah alhamdulillah ina da tambaya wannan kawai ina cikin shaggu ne gare ni kawai an na yi alwala wasu lokacin kafin ma a yi sallar ba ma yi an na yi bane kan wata ta zo kawai an na yi ne kafin ma wasu an da abu kai na kan su kare alwala yin ji kamar ni alwala ta babu ya ne zan yi kai to shikenan na'am
Salamu alaikum.
wa alaikum salam wa rahmatullah na'am bismillah assalamu alaikum
Wa alaikum salam. Malam an tashi lafiya.
alhamdulillah
Wannan tambaya ce gare mu.
to bismillah ina jin
Malam ina azumi ne kuma da tsaye da na tashi kawai he na yi am.
eh to to ya hukunta azumin nau yake to yake shiga da kaji insha Allah Mm. assalamu alaikum
Assalamu alaikum.
wa alaikum assalam wa rahmatullah Assalamu alaikum.
wa alaikum salam
Na kwanan kuma da lafiya alhamdulillah
ita muna da tambaya ne.
to bismillah ana sana sani
Assalamu alaikum.
ina jin ka wa alaikum salam wa rahmatullah Na ce muna da tambaya ne.
bismillah ya tambaye ka Kamar mai asib, kamar mai asib Eh.
ne. Kuma yana da azumi.
eh To kuma ya asibiti ya yi dau azumi. Sai as- asibiti ya yi ta tashi ne.
eh Tashi ne akwai wani abu, akwai wani abun su na abubuwan da ake shaka.
eh To ya ya shaka. To shi ne muke tambaya ne azumin nashi.
to na gane assalamu alaikum
Alaikum salam ina kwana malam.
la ya lo alhamdulillah Muna da tambaya.
to bismillah ana sana sani Ba lokacin da ina goyo ba wannan azumin ba ne. Na ɗauki azumi kuma azumin sai na ji ya ba ni wahala sosai na ji ba ni iya yan kai. Sai na ajiye azumin. Daga baya bayan an ƙare azumin wata Ramadan sai na ramka. Yaya azumi na kenan?
to shi da Salamu alaikum.
magana to assalamu alaikum a takaice akwai mai maganar matsalar ciki ta yi ta yi ta kasa ta ajiye azumi ta ciyar to yan uwa abinda yake kamar da cika hodi ya tabbata haka kurin kin kasa kin ajiye azumi kin ciyar da yan uwa ba muddi ba ake badawa danyen abinci a abinci fala guda abinci zama guda za a ba mutum kambacin wannan azumi idan kin yi wannan a fatawa ta abdullahi bin umar abdullahi bin abbas cewa fa a ramawa kurin abin da kika yi wannan shine ba sai kin rama azumi ba akan wannan fatawa zaka ji fatawa ta malamai daban-daban haka ne tun magabata ma akwai sabanin yadda za a yin illa eh, nasi ne daga wannan sahaban ya tabbata cewa sun yi wannan fatawa ga iyalansu inda har haka ne azumi ba a rama azumi haka ciyas kuma wannan masalar da malamai suka yi ta maganganu a kanta shi ba mai sanin matsalar sai mata ko wanda yake da alaka da tambayoyi na mata zaka san matsalar wani zai kaman sauki ne aka ba mata ba sauki bane ba ana magana hakika in ya ba an ce ko mace da azumi ko da aji azumi dan tana da ciki amma akwai mata da yawa idan ka ce azumin nan dole sai sun rama to za su mutu da azumi a kansu me yasa wata misali za ta zo harkon azumi da sabon ciki wata ɗaya wata biyu tabbas in ta ce ta yi azumi akwai matsala wani ma cikin cikin ya zube ta yi in ma cikin zai ta ajiye misali yanzu azumi tana nan tana nan baduwar haka yaro ne sabo dan wata biyu ko wata uku tare da ita he ta kasa azumin wannan tana nan kuma wani ciki ya zo he ga wata ta shiga azumin shekara biyu uku a kanta kuma ba wallahi bata iya ne bata iyawa ne sam ba wani wani bata iyawa ne to kaga wannan tun daga sauki ya zo kuma bangaren daga sahabbai abu ya zo dole kina a gaya mata akwai tanin bangaren in dai har ba iya da gaske akwai fatawa ta sahabbai kan cewa ta ciyar da abinci ta eh, kambacin azuminta shine abin da aka dora mata wannan sauki ne daga Allah kenan magana cewa wai su- ai kaza kaza ta faɗa a lalle su sun fatawa eh ta rama ta ce su wasu ce bata ce ta rama dole ra'ayi ne na wasu malamai amma gaskiya magana nasi ya tabbata daga wannan sahabban cewa sun yi fatawar in dai har an kasa ne ko misali yaron sabon aihuwa ne babu wata hanya da zai rayu zai halaka aka ce a yi azumi don an ba su dama su ajiye azumi su ciyar da abinci kan bacin azumi wanda shi ne fatawa kan haka kuma wallawa sai mai magana iya yawan shakku cikin arwalla ya yi arwallan ma ya saki yan wa irin wannan abin mai wannan abin maganin abin da farko dai ka yawaita abin da ya zo maka ka yawaita to ka karanta a'udhu billahi minash shaitani rajim tub ka towa bangaren ka na hukum su uku kuma duk abin da ka huce misali ka kare arwala an ya ko ta kaza kurin in dai ba ka samu yaqini ba tabbas ka yi iska dan almanzala ce ya kama abin manzala ce mutum yakan shiga sallah ya rinka jin shi ɗaya masa wasa da dubura an ya ka tusa ba ka tusa ba manzala ce kakka wuta daga sallah ya ka ji ƙara ƙarara ko ka ji tsamin tusa kenan wani ɗarɗarshin wani shakka ka kakka yi aiki da shakka matuƙar ka tabbatar da kayar walla duk abin da ke to maka da shakka kurin yadda shi kurin kana da wallaka kurin ba ka yi ba sai ka ji tabbas wannan kuma shi kenan amma kokonto bai ture abin da ya wuce a rolaka tana nan ka tsaya da rolaka misali ko ka wanke ka- kana wanke kawa an ya na wanke hannu an ya na shahi kai kurin ka shafa ka ci gaba kaka koma baya kana bin wasu shida ne amma idan kana koma baya kana aiki da to bai barin ka ya same ka kenan haka ke bukata ya same ka ya samu abokin zai wasa da shi kenan a takaice mai irin wannan shakka duk abin da ya riga ya huce na ibada ko a ce ko sallah ce yana zo maka daga baya na kokonto abin da ya huce kurin kakka yi aiki na kokonta kai kaddara kurin abin ka daidai ne kurin shine magana abin kuma karka ta'awuzi ga ga Allah kana neman ya kare daga sharrin shaytani sai mai maganar amai kenan amai in ba kai ba ka nema bai ba ta azumi annan salasam ya ce wanda ya nema amai ya yi aman shi ke ba rama azumi amma wanda zaba mushi ya yi wanda amai ba magana rama azumi don amai ya kubce maka mai magana asu asun wani abu ne wanda yake da cuta ce ta lumhashi na ga fatawa ta lajana ta malaman saudiya ta harami da aka yi fatawa kan wannan abun zamani an zo an binciki wannan maganin na masu asun marako dai ga darura ta mai asin kuma ga bincike da aka yi wannan abin bayan matsayin ci ko sha ana fesawa ne a huhu ya bude ƙohoyin hu don a sami iska mutum ya rayu ta haka nan mai asim don ya fesa wannan abin na bude ƙohoyin iska wannan fatawa sun tabbatar da bincike da suka yi cewa azumi bai ɓaci ba wallawa alam mai maganar goyo tuni na ga goyo ne hana ta azumi to shi da takaice dai goyo in sabo ne wata ɗaya wata biyu shi ma in aka kasa azumi kenan za a je daga baya a ce da abinci kan bacin azumin in dai ina ga hakan ne magana goyo da ta yi an kuma za a kira ta yi ƙarin bayani assalamu alaikum ha?
tambaya ce gare mu to bismillah ala sana sana
nace bara ne daidai ina kunnu sai na je na yi allura to bayan na yi ta kuma yanzu daga baya bayan na wasa da wata uku sai yanzu sai jini ya zo mini da ya zo yanzu wajen kusan kwana goma sha hudu ina yi eh yanzu sai na yi wanka ni kuma kwana hudu nake ina yi sai na yi wanka sai na yi sallah
To.
nace zan iya yin azumi ko koyane ne to na na ji assalamu alaikum wa alaikum salam la la alhamdulillah alhamdulillah
yanzu kamar na ji jawabin da aka yi wasu sai kira malam.
eh
Yamma malam ciki ne da ni da nan nan dai wahala malam kawai ban da iya. Ruwa ma amai ne malam. Yanzu haka da aka ma abinci na kamar in yi amai. Kun malam mai gidan shi yake kamar kunni ne yake. In na aji ma nisan ma kai na ramuwa. Kun wannan malam ciki wata ɗaya ne gare ni. Hai wahala nake sha amai. Wallahi na sha ruwa a duka abin da na sha nake gudu.
to an- ina ga na baki amsa
Ah?
ai na baki amsa kin ji bayanin da ne ko Eh, na ji bayanin.
to shikenan anan anan anan ake gwamnati kenan biki ji bayar da ma bayanin biki ji bayanin da aka cewa ana iya aje azumi in ya tabbata hakakin ne ba muddi ba ake bada abinci ake bada fala guda ta abinci kan bacin azumi ba muddi ba danyen abinci eh shine abin da yake kanki assalamu alaikum assalamu alaikum na'am assalamu alaikum na'am
Salamu alaikum.
wa alaikum salam
Amin da lafiya.
lafiya lau alhamdulillah
Amma da na, eh, da Allah, tambaya nake.
na'am
Bayan sallan magariba raka nan da ake yi, ya ne ɗarmin niyyar ta ko kawai na fi lafi zarar ta kare mini.
to a takaice me ake cewa assalamu alaikum
An halittar da wasu na kwana.
alhamdulillah
Malam muna tambaya kamar mutum yana ake.
Ha?
Eh ya kwanta barci kuma da ya kwanta sai tani kamar ya ga jam- janaba a cikin ya kamata kenan ya ciki.
to na ji shi kenan a takaice mai maganar allura ta yi allura da kwana uku take yanzu kwana sha hudu to 'yar uwa irin wannan shaye-shaye magani dama ya asali yana yaƙi ne iya canza ɗabi'a ki da Allah ya ki a kanta ya sarrafa ya maida ki ya tsaye da jinin kai zo wani abu daban a cikin irin wannan abin aka samu matsala sai jinin duka ma ya rikice gaba ɗaya to wannan hanya biyu ce in har jinin iya tsayawa ko da kwana 20 zai yi balle magana sha hudu ke cika jangolo abin da ya canza miki ɗabi'a ki yanzu hailaki da da Allah ya yake hailaki kwana hudu ce ko kwana uku in ta koma sha biyar ke cika ja hailaki haila ce ba magana ke azumi ba magana ke wanka ke sallah ke cika nemo cika taba ɗabi'a ki da Allah ya yake ta koma sha hudu ba wani matsala bace ba a shar'ance jini ne kike har yanzu inda jinin ki ne bai tsayawa misali wajen shasha maganin kuma mai dalili kuma ba dalilin komi sai jini zuwa mace kullum jini ne bai tsaya tsawon wata guda a shi ne mace take komawa tsohuwar al'adarta da kwana hudu kike yi to yanzu in kwana hudu yi kurin yake wanka ki sallah amma irin wannan wanda abin ko da sababi irin wannan na sha magani ko ba sababi haila tana iya karuwa ta huce na da a takaice ya wakilwa wannan amsa ki kurin ko kin kwana sha hudu har yanzu haila ce ba damar ki wanka ki sallah ki azumi za ki jiran abin da Allah yi in jinin bai tsaya ne gaba daya shine za a koma kwana hudu da kike a da amma yanzu kwanakin halaki su karu ina fata kin gane bayani na mai magana ne ake niyya ta nafila ta magarba duka nafila nafila ce kullum za a yi inda an shar'anta akwai nafila da ake kayan azhar bayan azhar kayan al'asar duka nafila da ake da bayan al'asar ma da kayan magarba da bayan magarba kurin abin da ake bukata za ka yi niyya ta nafila kurin ta bayan magarba da kayan nafila shi ke kurin za ka ce kuma abin a zuciya ko za ka yi niyyar nafila bayan sallar magarba shi kenan ka samu nafila kun sai mai maganar ya tashi ya mahulki an wa mahulki da rana na balaga na janaba bai illa ga azumi bai bata azumi mahulki dan mutum ya mulki da rana bai bata mishi azumi a takaici na'am assalamu alaikum na'am na'am ina jin ka na'am shine a'a ita wani aiji ne kamar mai haila ce mai biki a cikin azumi ita wannan dole he ta rama in ta samu dama lokacin da ta samu dama dole ta rama shi don shi a nan biki da kamar jinin haila ne wadda ta aihu dalilin jinin biki he an rama ba a ciyar da komi ba a ciyar da komi kurin azumi za a rama daga baya amin amin assalamu alaikum assalamu alaikum kuma akwai mummanci magana biki biki dai man jinin biki kenan jinin biki wannan dalilin jini ne aka tsaye da azumi dole ya rama shi assalamu alaikum na'am to bismillah yanzu dai kenan shan ruwa a ce kenan na kaca da 44 shan ruwa da 44 shan ruwa kuma sahur kuma a ce ka tseda ta tun kare biyar ba minti biyar wa alaikum salam lafiya alhamdulillah Allah tanta ce jira muna ji a salatu kuma ni da mun mun a kusa na kusa ne ta irin wannan masu yi da gaggawa ne sai na sha ruwa bayan na sha ruwa sai na tambaye ɗan ya ce mana aiki ya kai gida wannan kuskure ne wanda an ba da gangan bane ba aka yi bai illa ga azumi kuskuren shan ruwa da fajin ba ta keto ba kai ko ta keto ko wani ta fada ba in har tsakani ga Allah ba dangan bane ba kuskure ne wanda yake ba akwai rangon mai kanshi wajen rama azumi assalamu alaikum lafiya alhamdulillah
Muna da tambaya.
to bismillah alsana sai Yanzu dai azumi mai ake yi. To can ƙarshen azumi nike yin haila.
eh Ina yin magani da kan sha azumi kuma ban haka na eh na azumi.
ina dalili kurin ki hakurin da Allah ya ji kurin kowa da mata suke kurin ki halaki ki azumi ki raba azumi ya yi miki lahiya da ki je ki shiga kurin da bata da gaskiya ya yi lahiya kurin ki bari amma in me aka sha azumi ba jinin ya zo azumi yayi amma abin da ya lahiya mace ta tsaya da Allah ya ta kurin gata da mancin ta dabi'a ta irin wannan abu ilalace mun daga baya a samu larura kurin ki bari A'a, in kina da ni matsala ne in ina iyawa in sha raka in sha azumi da yawa.
shi ne ce miki ai ta shara in me aka sha inda rujinin mai zo ba aka azumi azumi yayi wannan nasiha ce ta ki tsaya da Allah ya ga miki lafiya na ga miki amma shar'ance azumi yayi an kai yawa azumi yayi an kai Mm. assalamu alaikum na'am la la ha na'am bismillah lokaci yayi ma assalamu alaikum wannan daga baka ka- ka kira daga baya dan na kare na lokacin na mai kare sai mutum tun da lambar ta wacce daga baya wanda bai ji ba tambaye shi ko bai gane ba yana iya kira a lambobin tun da daman lambobin da wani kenan da su zan wuta اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته